أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومنا الخميس 28 ga watan uku shekara ta 1443 wanda yake daidai da 4 ga watan 11 shekara ta 2021 madda za mu ci gaba da karatun wannan littafi na atufatul wardiya a inda kuma yau za mu tashi darasi na goma sha uku in Allah yarda za mu magana ne ko za mu darasi ne akan kana wa akhawatuha bayani ya gabata cewa akwai inna wa akhawatuha ko inna wa akhawatuha suna aiki ne na kana wa akhawatuha kana wa akhawat akasin aikin kana wa akhawatuha shukran kana wa akhawatuha idan sun shiga mutada idan ka ce alwaladu na'imun sai ka shigar da kana ko yan uwanta to idan haka sai ta canja hukuncin mutada da ta mishi rafa'a sannan khabar kuma sai ta mishi nasba alwaladu na'imun sai ka ce kana alwaladu na'ima amma karin manta wajen tsayawa in kana son ka nuna ma wanda za kake magana da shi nasba za a yi ta nunin nasbi za a yi na batatain sai ka ce kanal waladu na'iman kanal kanatil bintu bakiyatan kun gane ko sai ka fito da nasaba din amma idan a ka'ida ce zaka tsaya ne kawai da alif waqif alal mansub minhu bil alif inji malam hariri cikin mulhatul rab ko to akwai kana akhawatu kana din ba akwai kana ita ce uwan babin ita ce jagora akwai kana akwai bata akwai sara akwai amsa akwai laisa akwai zalla akwai madama akwai asbaha akwai adha akwai mabariha akwai manfakka akwai mafati'a akwai mazala ga sunan guda goma sha biyu sai dai kuma akwai wadansu wanda ke ilhaki da su ba mun yi cikin kadarun da da yi akwai wani wanda ya yi min text ina sa tattaro mishi karatun kado da tuna mishi na ce maka turo ya maka magana ya maka magana to Allah ya samu dace to su waɗannan dukkan su aiki ɗaya suke yi ku lura da kyau suna aiki ne ta ɓangare biyu lafzan wa ma'anawiyan ta wajen lafazi sukan yi nasaba ga kabar kanal waladu na'iman asbahal mataru gasiran amsal harisu nadiman kunga duk sun yi nasaba ko na farko kenan na biyu kuma ta wajen ma'ana in ka ce kana ma'anansa ya kasance ma'ana ya zamo cikin wani hali wanda a da can baya bai shi ba shi ciki in ka ce kana lura da na'iman yaron ya kasance mai bacci kana nufin a yanzu ne a baya ba ba mai bacci ba ne kun gane idan ka ce bata bata ma'anansa ya kwana ma'ana ya fito daga cikin wani hali zuwa halin dare daga halin dare zuwa safe bata kenan ya kwana sara ya zamo daga wani hali in takala min halin ila halin akhar ko ukra amsa ya yi yammaci wannan hamza ɗin ana ce mata hamzatun nakli mutum ya fito daga wani hali yanzu ya shigo cikin halin maraice laisa bai zamo ba kowanne kuma yana da fili mudari da amri da madi madi da mudari da amri amma ba da laisa ita ita laisa babu laisa yalisalis a mabniya ce jami'a ce kawai da zalla ya zillu zalla shine ya dauki lokaci mai tsawo ya dade akwai madama madama wata mutum ya tsau ya ɗauki tsawon lokaci ma ɗin nan ma masdariya ce watan dama ita aka riganye ta ne da ma masdariya ma waje take nuna length of time tsawon lokaci kawai mun gane ko akwai kuma asbaha shine ya shigo cikin safiya wannan hamza hamzatun nagli ne adha ya shigo cikin lokacin hansi idan ka ce adha alwaladu farihan yaron ya shigo cikin lokacin hansu yana mai farin ciki bariha ita bariha da infakka da fati'a da zala dole ne sai an sami adatu na fiyin kafin su ko dai a samu ma nafiya ko a samu la a datu na fiyin dai kafin su mun bance wannan ko sannan zala ita ce wacce mudari'in ta ya zulu a ba zala ya zalu kai kamar yadda Allah ke cewa wala ya zaluna mukhtalifina banda zala ya zulu ita zala ya zulu ba ita fi'ili ne ta ma ba naƙisa ba kun gani dukkan waɗannan abu Allah suna ana amfani da su a matsayin naƙisai ina jin mun yi shi cikin alfiya ko ibn malik to to alhamdulillah to malam dan wardi ke cewa afwan menene farkon baitin ne ikon Allah to ina ina jin yazo da shi baya ne to to to ban na kan gani na ci zan zo da na amma kuma ikon Allah ban da kuma tunin ba to kana wa kwatuwa likana ba ta tsara amsa laisa zal ما دام أكسو ما لإن من عمل أصبح أضحى بارحا فك فتي زال بنحوين في ذي الأربعة وجائز في الكل توسيط الخبر وسبقه ذوات ما ليس ضر حاجة ما قبتها مالا to likana ba ta tsara amsa laisa zal ma dama aksu malikana min mali inna min amal min san inna tadkhulu ala al-mubtada al-khabar fatan sibul mubtada ala annahu ismun laha wa tarfa'u al-khabar ko jamil jiddan to ita kana in tazo mubtadanta rafa'a take mishi khabarinta kuma sai ta mishi nasba kaga tana aikin akasin mene inna shine sai ya ce ga kan karatunka nan mali inna aksu mali inna min amal akasin hukuncin da ke da alaka ko tattare ga inna min amal na aiki likana shine ya tabbatu ga kana da bata da sada da amsa da laisa da zalla da madama kun ji malamai kenan sai ka dauki akasin aikin kana wa inna wa akhawatuha na'am shine kana take yi da yan uwanta to ina yan uwanta ban san su ba ga su nan asbaha mudari'in su shine yusbihu amarin su shine asbih mu lura da kyau in ka zo da ita a madhi to za ga sunanta da khabarinta karara galibi asbaha al-mataru gaziran in ka zo da ita mudari'i to za ka iya share ismin da sai zanto lamiri ne mustati sai aka kabari kawai yusbihul waladu bakiyan yaron yawana wayuwan gari yana mai kuka amma in ka zo da amurinta to ismin ta galibi galibi damir mustatir ne asbih na'iman ka wayi gari kana mai bacci kun gani to galibi ba a cika bayyanar da ismin su ba duka inda ya zo da su da fi'ili amri adha ya shiga cikin lokacin maraice tasrifin kalmar shine adha yudhi adhi ku lura da kyau duk wanda ya zo da alhamza a farko amma zidin sa to mudari'in sa ya'un din zaka yi mata dhamma ne kun gani menene hariri ke cewa rike baitin mithluhu ajaba min yujibu da'i to Allah ka samu dace na kai ma dukkan alaman kana mura to Allah shi kara lafiya eh shine mana marici ba ya shiga lokacin marici mana amsa a'a adha to na ce marici ko adha ya shiga cikin lokacin hansi yawwa shukran barakallahu fikum bariha na'am alaikum salam galibi idan amuri ne to ba a kawo sunan sai zama lamirin boye mudari idan ya zanto ya fara da alhamza wata mai harfa hudu ne to insha Allah sun ta'ala yawon ɗinsa mazmuma ce a mudari adha yudhi wa dhammu wa dhammu wa dhammuhu min aslihi rubai min ajaba da'i to jamil jiddan a gani gaba gaba da kamshi ga waka to Allah za albarka Allah sa alheri bariha to ita bariha sharidi ne sai an samu ma nafiya adatu nafin ma bariha ku gani ma bariha zaidun qa'iman ma yabrahu zaidun qa'iman to amri fa abrih qa'iman to wani lokaci kuma za a iya share maɗin fa sai ganta an zo da ita to idan aka zo da abraha bariha ko bariha ko abrahu ko makwancin wannan babu ma kai fassara in ka zo sai ka sai ka kawo maɗin menene wakan umarul qais menene fa qalat yaminullahi abrahu qa'idan ai ma abrahu qa'idan ma'anansa in ka zo fassarawa kun gani waɗannan su ne al'alfazul mulazima linnafi akwai ma abraha ko ba ga an kawo ba to wajen fasara sai ka kawo datu nufin ɗin kai ku rike wannan ko da ka zo tafsirin qur'ani ko hadisi ko makamanci wannan sai ka fito da nufin kaman qalu tallahi tafta'u tadhkuru yusufa ai qalu tallahi la tafta'u tadhkuru yusufa wajen ma'ana haka zaka fito zaka fassara shi akwai in fakka shi ma in fakka shar'i mai sai an zo da ma nafiya gabaninta ko kuma adatu nafin man fakkatin naru mushta'ilatan ma tanfakkun naru mushta'ilatan kun gani in fakka in fakkat in fakka in fakka idan zaka umarni ba yawwa in fakki mushta'ilatan fati'a ita ma fati'a dole ne sai an zo da adatu nafin gabaninta kalutallahi tafta'u tadhkuru yusufa kaman wannan ko da an share sai ka zo da sojin ma'ana mu kiyaye wannan bayanin nake akwai zala ita ce wacce mudari'inta ya zalu ne akwai zala ya zalu to ita zala ya zalu idan za a zo da ita ɗaya daga cikin akhawatu kana sai an zo da ma nafiya gaba sai an zo da adatu nafiyin gabaninta kun gane ko binahawi nafiyin dil arba'a kaga waɗannan guda hudu sai an zo da binahawi nafiyin da sai an zo da adatu nafiyin kun ga mana itlaqi adatu nafiyin kenan za a iya samun ma za a iya samun la kaman wala yazaluna muktalifina kaman tallahi tafta'u tadhkuru yusufa ai la tafta'u tadhkuru yusufa muna gane ya dil arba'a waɗannan guda hudu sune mene bariha daya infakka biyu fati'a uku zala hudu ya fita waje nan yakun bariha infakka fati'a zala dukan suna da ma'anan bai gushe ba man fakkatin naru mushta'il ta mutan bata gushe ba tana nan a cikin halin da take kuna mun gane shi ko barakallahu fikum waja'izun fil kulli tawsit al khabar sai ka cewa tawsitul khabar khabarin su yazo tsakiya a tsakiya tsakanin kana ko akhawatu kana da da ismin su ja'izun halas ne fil kulli cikin dukkan su kana abubakar adilan sai ka ce kana adilan abubakar menene wakan da muka wannan walaysa sawa'an alimun wajhulu wanda ke laysa tana da cikin akwati eh kane ne ko walaysa sawa'an alimun wajhulu takadirin baitin shine walaysa alimun wajhulun sawa'a kun gani Allah ma da kan shine cewa wa kana haqqan alaina nasul mu'min ai wa kana nasul mu'minina haqqan alaina takadirin ibaran kenan Allah mun gode maka da ka sauka mana da Qur'ani to wajaizun halas ne fil kulli cikin dukkan waɗannan akhawat din tawsidul khabar khabar yazo a tsakiyan su ma'ana zaka iya wajen kana akhawatuha zaka iya dauko khabar din su sai ka zo da shi tsakankanin kana ko ɗaya daga cikin yan waninta da ismin asbaha zaidun na'iman sai ka ce asbaha na'iman zaidun babu komai ya fita wa sabquhu zawati ma laysa dar wa sabquhu zawati ma wa sabquhu riganyan khabarin zawati ma kalmomin da suke da ma nafiya in fakka bariha fati'a zala a samu khabarin su ya zo tsakankanin su waɗannan da akhwatu kana din da ismin su laysa dar haka ne ba mai cutarwa bane ma'ana babu laifi ma zalal mataru hatilan ma zala hatilan almataru ya halasta ya halasta kun gane ma fati'atin naru mushta'ilatan ma fati'atin naru ma fati'atin na ma fati'at mushta'ilatan annaru ya halasta wa in kana akwai maganganun malamai da zaka yi ta gani shine ya kan bitin ko in Allah ya kai mu sai mu tashi mal hijaziya insha Allah barakallahu fikum na'am kana tambaya ne to to barakallahu fikum abinda Allah ya bamu iko muka yi daidai Allah bamu ladan wannan ne kuskure Allah ya fitar da mu kuskure ne bamu iko gyarawa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik akwai dan sanarwa guda biyu da zan yi sai